أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأكل لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياخ ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك إصدارنا يا ربنا يا خالق الأوالم وقل بيننا وبين كل ظالم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم to alhamdulillah a yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai ga wata na miladiya muna ashirin da ɗaya ga watan uku wato shekara na da dubu biyu da ɗari da ashirin da hudu ko? A yau insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu mai girma mai albarka wato shine karatun alkur'ani tafsirin alkur'ani da aka saba yi a cikin wannan wata mai albarka. alhamdulillah a yau za mu tashi inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa waja'a ikhwatu yusufa fadakalu alaihi fa arafahum wa hum lahu munkirun walamma jahazahum bi jahazihim qala atuni bi akhin lakum min abikum ko min abikum ala tarawna anni util kaila wa ana khairul munzalin fa in lam tatuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفائلون أجيا mun tsaya inda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari abin da ya kasance game da annabi Yusufa a cikin garin Misra gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala sai da ya ba annabi Yusufa dama annabi Yusufa ya game Misra gaba ɗayanta da ƙauyukanta da cikin garin gaba ɗaya annabi Yusufa sai da ya zamo sai da ya mulki ta, ya zamo kowane sai da ya zamo bayan annabi Yusufa. Alhali da annabi Yusufa shi shigo wannan gari a kasancewar shi bawa, aka zo aka yi ta mai kazafi, aka yi ta mai imtihani daban-daban, ya shiga kurkuku, ya yi shekaru a cikin kurkuku. Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi daga cikin kurkuku, ya kubutar da shi daga wannan kazafi da aka yi masa. annabi Yusufa a ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama a cikin doron ƙasa shine cikin garin Misra annabi Yusufa he da ya zamo gaba ɗaya suka zamo bayan annabi Yusufa wanda duk sai da muka bayani gaba ɗaya duk dukiyar Misra sai da ta ƙare gaba ɗaya ta koma hannun annabi Yusufa to alhamdulillahi dama Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari cewa za a yi shekara wadda ba ta fari ba tsawon shekara bakwai, sannan a zo a yi shekara ta fari mai tsanani tsawon shekara bakwai. aka zo duk mun yi bayani akan wannan game da wannan shekaru da aka yi na yabanya da albarkar shekara da aka samu bayan wannan aka zo aka yi shekara bakwai aka zo aka shiga a cikin wannan shekara ta bakwai ɗin aka shiga cikin talauci aka shiga cikin fari aka shiga cikin tsanani a lokacin mutane gaba ɗaya suka ringa zuwa wajen annabi Yusufa suna ba da dukiyoyinsu har dukiya ta ƙare suka ba da jikin wato wannan ɗinsu suka ba da gidaddajinsu gidaddaji suka ƙare suka ba da kaya na kajarori su ma suka ƙare suka ba da bayinsu su ma suka ƙare suka ba da ‘ya'yayensu su ma suka ƙare a ƙarshe dai har suka ba da kawunansu gaba ɗaya duk suka zamo bayan annabi Yusufa. To gashi yanzu za mu shiga inda za a yi bayani a lokacin da wannan fari wannan talauci ya kai har wajen su kan'an wajen su sham gaba ɗaya wanda nan ne ‘yan uwan annabi Yusufa suke da mahaifan annabi Yusufa gaba ɗaya a wajen kan'an. To su ma can gudirin wannan tsananin fari ya kai masu, saboda ita yunwa in ta shigo ba ruwanta da kai babba ne ko kai ƙarami ne, ba ruwanka da ba ruwanta da matsayinka, ba ruwanta da girmanka, ita yunwa tana shigowa kowa ma gaurewa ciki, ita haka take. Karka ce a ai shi babba ne ko shi kaza ne shi kaza ne a ba haka bane. Akwai na hadisi yana nan wanda hadisin nan ingantacce ne. Sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da suka taho da suka zo suka ce ya rasulullahi yunwa yunwa ta dame ni. A ƙarshe suka ɗaga cikin suka ɗaga cikunkunan su gaba ɗaya manzan Allah ya ga sun sanya duwatsu kowane guda guda ya ɗaura cikin shi saboda su dan samu su ji nauyi nauyi ga cikin su saboda yunwa da ke damun su su suna tunanin wai yunwa ta kai inda ta kai sun ɗaga sun fara sanya duwatsu guda guda manzan Allah kuma yana ɗaga musu sai suka ga duwatsu guda biyu a cikin jikinsa to kaga yunwa kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan duwatsun ne saboda yunwa su kuma sun sanya duwatsu guda ɗaya saboda yunwa ga manzon Allah shugaba gaba ɗaya na duniya da lahira gaba ɗaya ya sanya duwatsu guda biyu ɗin saboda yunwa wata rana akwai wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin gida sai ya tashi da ya tashi ya fito yana fitowa sai ya gamu da sayyidina Ababakar sayyidina Ababakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mashi ina za ka ne yace ya rasulullahi ga inde na fito ina duba zuwa fuskar ka kafin ya zauna wajen manzon Allah sai ga sayyidina Umar ya fito sayyidina Umar shi ma fito daga cikin gida sai manzo Allah ke tambaye shi ya aka yi ne sayyidina Umar ina za ka yace ya rasulullahi yunwa yunwa take damuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ku taho mu tafi suka shirya suka tafi a gidan wani babban sahabi na manzon Allah mai dukiya wannan sahabin yana da ‘ya'yan itatuwa, sahabin nan yana da yana da kadarori daban-daban wanda ya aji wannan sahabi sunan shi alhaisam bin tihani sunan wannan sahabi kenan alhaisam bin tihani yana da dukiyoyi daban-daban ga gonaki ga lambu Allah ya bashi ga dabbobi Allah ya bashi da suka je gidan suka je suka sallama sai dai matar gidan ta ansa amma baya nan a wannan lokacin sai manzo Allah ya tambaye ta yace ina Haisam yake ne sai mace ta ce ya Rasulullah Haisam ya tafi zai samu mana ruwa masu daɗi ba mu da ruwan sha ya tafi ya samu mana ruwa masu daɗi za mu sha kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ida magana nan sai ga Haisam ya shigo yana shigowa sai ce a ya Rasulullah barkanku da zuwa barkanku da zuwa ya Rasulullah anan Haisam ya fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin halin da suke ciki na yunwa sai haifam ya fito da su suka tafi lambunsu inda ke da ‘ya'yan dabino da sauransu gaba ɗaya suka tafi da susaina da suka yi da na ababakar da suka yi na umar ɗin da suka je haisam ya yi shimfiɗa ya shimfiɗa wa manzon Allah wani abu da zai zauna tare da sahabbai sai na umar da sai na ababakar ya je ɗauko dabino daro guda ya aje a gaban manzon Allah suka ci suka ci suka ci a gurin wanda har manzon Allah ke faɗa yana cewa yanzu wannan ni'imai wannan wannan ni'ima da muke ci da wannan sanyin inuwar da sanyin ruwan da muka sha duk sai Allah ya tambaye mu akan inuwar kanta da aka je aka zauna aka ji sanyi da ruwan da aka kawo bayan sun ci dabina nan manzo Allah ce sai an tambaye mu akan su eh sai an tambaye mu akan su to shikenan bayan sun gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haisam yace ku taso mu tafi ya rasulullahi suka taho suka koma kuma gida a gidan haisam din haisam ya je ya samu wata dabba akuya ya yanka ta wanda har manzo Allah ke ce mishi in dai zaka yanka akuyar to ka kula da mai nono wanda da tana shayarwa kar a je a yanka ta saboda shi yasa aka ce ko da wajen karɓar zakka ne ba a karɓar mai ƙiba sosai mai hantsa kuma tana da nono sosai wadda take shayar da dabbobi ba a karɓa to shi manzo Allah ce ka kula da ita ya kula da yanka ta da ya samu akuya mai kyau ne ya yanka wa manzon Allah ya kawo mashi to a nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gama aka gama dafawa aka kawo manzo Allah na maskaci to nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun gama sai yake cewa Haisam yaya kana da kana da hadimi kuwa na ga ga ka da dukiyoyi daban-daban ga ka da yawa a cikin gidanku kuna da manzo Allah dai ya ga irin kasancewar shi ga hidima ta mai yawa amma ba shi da hadimi ko guda sai manzo Allah ya ce yaya kana da hadimi yace bai sai ce aya rasulullahi ban da hadimi yace to idan aka kawo min idan muka samu wannan in muka samu bayi ka zo ka amsa to a lokacin kuwa manzala sallallahu alaihi wasallam aka kawo mashi wasu ribatattun bayi guda biyu sai ya kira Haisam Haisam ya zo da ya zo sai ya ce mashi zaɓi guda ɗaya daga ciki sai ya ce a'a ya nabi wallahi ya fitirni ya rasulullahi ka zaɓan mani ya annaban Allah zaɓan mani sai za ka zaɓan mani sai manzan Allah ce to ka ɗauki wannan domin wannan na ga alamun tana tsayuwar dare sosai tana kallon dare sosai eh shi kenan sai ya ɗauki wannan wannan kaga wannan hadisin yana nuna mana idan wato kana cikin wani hali in kuna tare da ƴan uwa ka san mai dukiya ne kuma yana da wannan halin za ka iya zuwa wajen shi in kana cikin yunwa ya baka abinci kai kuma dan kana da dukiya ko kana da wani abu na wanda ƴan uwanka ba su da shi musamman ma a ce babba ne kaga kuma wannan kuma bayan wannan ma yana nuna mana kenan har babba ma wanda ba kaman ko mahaifinka ko shehinka duk zai iya zuwa wajenka idan yana cikin ko yunwa ko kuma bukatar wani abu ya zo wajenka ya samu an gane ko to kai kuma idan aka zo karka nuna mako karka nuna kai kai wato wannan kamanni abu ka boye kai ba ka yadda wai yan uwanka da kuke tare da su ka samu wannan in kana nan ba za ka taɓa samun ba za ka taɓa samun alheri da albarkar yan uwantaka ba ba za ka taɓa samun kuma albarkar zumunta ba matukar misali idan kana da abu yan uwanka ba su da shi kai sai ka ringa ɓoyewa kana ɓoyewa to kaga wannan yana nuna mana wannan hadisin kana gani manzon Allah ne suna cikin wa da shi sai na Abubakar da sai na Umar suka taho wajen wannan bawan Allah shi kuma yana zuwa kuma ya je ya ɗauko masa duk abin da ke gare shi na sai da ya fara kai su malambu suka ji suka ci abin da suke so ya dawo da su kuma yanka masu ma awakai suka ci to wannan kaga yana nuna mana kenan idan mutum ya zo wajen ka ka fahimci cewa da wata bukata ya zo in kana da ita ka fi karfinta dan Allah ka aiwatar da wannan ka aiwatar mashi da wannan bukatar ta shi ko ma wace irin ce kuma ko mun girmanta ko ma wace irin ce ko mun girmanta shi yasa a cikin masu baiwa akwai karini akwai babba akwai karami wato akwai karimi, akwai saka'un, akwai as-saka'un wato baiwa, ita baiwa ita ce wadda mutum yana da kuɗi, zai biya ma kanshi bukata kuma ya biya ma wani. Shi kuma karimi in aka ce karimi ba kamar yadda mutane ke fassara karimi ba, wai babban mutum. An gane ko? Abu babba shi ne karimi, a'a ba wannan shi ne karimi ba. Abin da ke karimi shi ne wanda yake da wani abu, kaman kuɗi ko abinci ko wani abu haka yana da buƙatar su zai yi amfani da su sai wani ɗan uwan shi ya zo ko wani bako ya zo sai ya ɗauki abin nan gaba ɗaya ya ba shi ya haƙura wannan shi ake kira da karimi shi ake kira da karimi to shi yasa kar mu zamo waɗanda suke ko masu ƙwabro kar mu zamo ko marowata kar mu zamo masu mannewar abu ga ƴan uwanka kuna tare musamman idan aka ce ma tare kuke kun tafi wajen neman wani abu haka kawai misali kuna gari ɗaya ku tafi wajen neman kuɗi sai ku tafi da wani ɗan guziri wanda za a zauna idan yan uwan ba su da shi kai ka ba su uwa uba kuma idan aka ce idan aka ce makarantar ku ɗaya duk ɗalibai ne guri ɗaya kuke guri ɗaya kuke karatu guri ɗaya kuke zama idan waɗannan na da abinci wannan ba su da abinci in zan samu ne ku ringa haɗa gaba ɗaya kuna ci ba wai ka je kamar ne ba wai kai a ai ni gudu nake kare ya ƙare in ya ƙare ina zan samu a su da ya ƙare ina suka samu su mutuwa suke ko ko yunwa kashe su sai an gane ko to shi yasa duk wannan duk wannan makwannan mutane waɗanda suke na al'ada abubuwan da suka gabata suka wuce na wasu waɗanda suke ɗaukar wa kansu na gargajiyance a zubar da shi wannan duk ba gargaji duk ba wai suna ce ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan hadisin yana nuna mana rashin girman kai manzala haga bai nuna girman kai ba bai nuna ba a ai wannan sahabi na ne zan je in nuna mashi ina son abojan shi eh ai to zan je ba ba zan yi kaza ba ba zan yi kaza ba kaga manzala bai nuna wannan ba sai ya tafi ya tafi yau sannan kuma wannan yana nuna mana cewa shi ma hadisin yana nuna mana cewa kai babba za ka iya zuwa gidan wanda yake almajirinka ko ɗanɗanka ma za ka iya zuwa gidan ka tambaya ka ji yana nan ko bai nan ka je da wata bukata ko kana neman shi ko za ka wani abu ga manzo Allah ya ji har gidan yana neman sa to shi ma wannan hadisin yana yana nuna za ka iya zuwa har gidan mutum ka je ka neme shi kai ka nuna girman kai ka ce kai ba za ka je ba sai dai duk lokacin da ya zo lokacin lokacin ne za ka neme shi ko kuma za ka aiwatar da bukatarka. To shi yasa wannan hadisin ya kumso abubuwa da yawa. To, wannan duk muna magana ne akan wato yunwa. Za mu abin ya kumshi janibin ‘yan uwan annabi Yusufa. ‘Yan uwan annabi Yusufa duk da wasu mutane da yawa, wasu malamai suna cewa ma annabawa ne, kamar bayanin da muka yi baya. Wasu kuma sun tafi da cewa ba annabawa ba ne ba, to amma dai in dai ba annabawa bane ba din dai ai dai iyayensu dai annabawa ne babansa annabi ne kakansa annabi ne kakan kakansa annabi ne sannan kuma dan uwansa annabi Yusuf din ma annabi ne sannan ƴaƴan annabi Yusuf din ma wato wasu na cewa annabawa ne musamman Misha in ma ba annabawan bane ba ma sun haifi su ma annabawa sun haifi annabawa inda kaman wannan wannan ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi Yusufa, wane ne muka ce a sa'im ne ko wane ne? Yawwa, a farasin, a farasin da kuma ko kuma a wani a wasu malamai kuma suna cewa a fara'in duk ɗaya ne, wasu na faɗa da a farasin, wasu na faɗa da a fara'in. To shi ne ya haifi annabi wato annabi wannan, nun, shi kuma nun shi ya haifi annabi Yusuf. Kaga dai ta ko ina dai su ‘ya'yan manya ne. To kaga karkace a ga ‘ya'yan manya wai sun tafi neman neman abincin da za su ci saboda yunwa. Shi yasa wannan kisa muka bara ta cewa ita yunwa za ta iya kasancewa ma ga kowa. Kowa ma za ta iya samun sa. Ita yunwa karkace wai a aiwa ne duk girmansa ko duk malantarsa ko duk shehuntarsa ko kuma duk gashi shi ɗan ɗan annabi ne ko shi annabi ne a ce yunwa za ta dame shi a ita yunwa ko ina shiga za ta da ko ina shiga za ta to su ma ne ƴan uwan annabi Yusufa shine ce waje a iki wata Yusufa sai ƴaƴan annabi Yusufa suka zo a wajen annabi Yusufa suka zo wajen annabi Yusufa sai dai Bunyamin kawai ne bai zo ba eh liya tamarau dan su je su yi au na abinci a lokacin da ya zama wajijinsa duk ba abinci sai dai wajen annabi Yusuf kawai ake zuwa a a samu wannan abincin to lokacin da ƴaƴan uwan annabi Yusuf din suka zo fadakalu alaihi sai suka shiga a wajen annabi Yusuf fa arafahum sai ga annabi Yusuf har ya gane suna shiga har ya gane su wanda kuma an ce tsakanin annabi Yusuf da su ƴan uwan annabi Yusuf daga lokacin da suka je suka sanya shi a cikin rijiya shekara 22 ne wasu malaman ma suna cewa ya fi haka amma annabi Yusuf suna shiga sai ga annabi Yusuf ya gane su wahum lahu munkirun su kuma gashi ba su gane shi ba shine munkirun gashi ba su gane shi ba su kuma to shikenan da suka shiga abin da yasa ba su gane shi ba saboda tsawon lokaci gashi kuma ba su yi tunani ba akwai hujjoji da yawa wanda zai sanya hujja cewa ba za su iya gane annabi Yusuf ba na farko sun rufe sun je sun sanya annabi Yusuf a cikin rijiya yana ɗan shekara goma sha bakwai sun sanya annabi Yusuf a ciki rijiya yana ɗan shekara goma sha bakwai kaga sannan a tunaninsu annabi Yusufa ya mutu ya mutu duk da cewa sun san da cewa an zo an fito da shi an je an saida shi to amma su da tunaninsu ne kawai ya halaka wajen shekara nawa ba su ƙara jin labarinsa ba da bai halaka ba da zai iya dawowa bayan ya girma bayan wannan kuma suka ga cewa a to ina ma zai iya gane gida bayan wannan suna tunanin cewa gashi sun zo wajen wannan sarkin har yaushe annabi Yusuf ya zo ya samu wannan mulki wanda mulki mafi yawanci musamman sarauta kusan gado ne wannan ya hau a ba dan dan wane wannan ya hau a ba dan dan wane to shi annabi Yusuf ina ya ji har ya samu wannan wannan mulkin na Misra sannan suka je suka samu annabi Yusuf cikin zinare da azurfa da sarakuna da abubuwa daban-daban na sarauta sai suke tunanin ah to har yaushe zai samu wannan abu ai ba annabi Yusuf bane shi yasa zuciyarsa gaba daya ba za ta kawo musu cewa wannan Yusuf bane shi yasa gaba ɗaya ba su gane ba shi kuma dama ga shi dama annabi ne zai iya yiwa Allah ma ya sanar da shi ta bangaren ilhama to yana ganin su kawai sai gane su kuma sai suka kasa gane annabi to shi kenan suna shiga da ba su gane shi ba sai suka yi mashi magana da ibrananci da ibrananci irin yaran irin yaran su irin yaran su annabi yaquba kenan faƙala sai ya faɗa masu kalmun kir alaihim sai zamo sai nuna masa kaman bai gane su ba sai nuna kaman bai gane su ba amma ya gane su sai nuna kaman bai gane su ba sai ce ah ma a karamu kun biladi me ya kawo ku wannan garin nawa wannan yaren wannan yaren kaman ibrananci eh ai ba na jin shi ba na jin shi ya akai wannan me kuke cewa ne me kuke cewa sai suka yara sai annabi Yusuf ya sa aka kirawo masu wani wanda yake jin ibrananci kuma yake jin irin wannan yaren da suke yi a wannan garin dama mun ce annabi yusufa yana jin yare nawa yare saba'in har ma da ƙarin wani guda biyu irin wanda wancan sarkin ke ji shi wancan sarkin yana jin saba'in annabi yusufa yana jin saba'in har da ƙarin biyu da wancan sarkin ma baya ji shine yaren ibranancin da yaren larabci to shine wannan yaren wanda wannan garin suke yi na misira sai annabi yusufa ya kira wanda shi yana jinsa kuma yana jin ibranancin sai yake cewa ka tambaye su ka bi daga ina suke ne annabi Yusuf kawai sai ya ɗauki magana shi gaba ɗaya ya nuna kawan ma bai iya yaran ba ya nuna kuma kawan ma bai san su ba shikenan sai annabi Yusuf sai ya ce da shi annabi Yusuf sai ya ce da shi ka faɗa musu daga ina suke ya aka ne kawo su nan garin shikenan shi ma wannan mutumin sai ya faɗa musu ya ce ya ce ne ya kawo ku ne nan garin sai suka faɗa da ibrananci da suka faɗa da ibrananci sai suka ce faƙalu lilmairati lilmairati mun zo ne don mu yi au ni auna hatsi mu tafi faƙala sai annabi Yusuf ya ce masu la'allakum uyun kai a'a kawai ku dai ƴan leƙen asiri ne da kuka zo mana nan za ku zo kun zo ne leƙen asiri ku zo ila ku za ku zo ku yaƙe mu wannan duka annabi Yusuf yana faɗa musu wannan magana ne don ta yadda zai yi ya tallabo su da sannu sannu har ya kai cewa har ya kai cewa sai ya fayyace musu duk abin da kenan sannan kuma sai ya yi yadda aka yi dan uwansu Bunyaminu ya fara zuwa ba su gane shi ba a lokacin da zai zama ba su gane shi ba sai Bunyaminu ya fara gane shi sannan za su gane shi dan haka ne saboda lokacin ba su zo da Bunyaminu ba sannan shi kuma Annabi Yusuf yana so a je a zo mishi da Bunyaminu zo sai sun fara asirtawa da da shi Bunyaminu din ya faɗa mishi shi shi ne su kuma duk ba su gane ba sai yasa sai ya fara musu wannan abin sai ce a'a ina aiku yan leƙen asiri ne bakwai ba wani ba abin da ya kaku nan sai leƙen asiri sai suka ce a'a wallahi ba leƙen asiri ba ya kawun ba sai suka ce ma'azallah Allah ma ya kiyaye mu daga wannan eh Allah ya kiyaye mu mu ba leƙen asiri ya kawo mu ba sai ce to in ba leƙen asiri ya kawo ku ba yanzu abin da zan tambaye ku daga ina kuke daga ina kuke to in dai ba leƙen asiri ya kawo ku ba to daga ina kuke to kaga nan ya fara yi musu tambayar ta yadda zai yi ya gano ya tabbatar da inda suke nan da kuma ta yadda zai yi shi bunyaminin ya zo wajensa sai suka ce mu daga garin kan'ana muke babanmu shi ne yaquba annabin Allah ne eh yaquba annabin Allah sai ya ce da su wala ku auladu gairukum to shi annabi wato shi annabi yaquba da kuka ce ku ‘ya'yansa ne, yana da wasu ‘ya'ya ne bayan ku ne? Eh? Sai suka ce, eh, yana da ‘ya'ya mu goma sha biyu ne. Yake ku goma sha biyu ne ce yi, to na ku kuma ku goma ne yayi ko? Na ga ku ku goma ne, kun ga da alamun kenan likin asiri kuka zo yi, kun har faɗa mun abin da ba shi ba. Suka ce, a'a, a'a, mu goma sha biyu ɗin ne, mu mu goma ne muka zo, ya ce to ina sauran biyar, in je gaskiya gare ku. In gaskiya gare ku ina sauran biyar, duk yana so su ya kama su. Shi kenan sai suka ce, sai suka ce a'a ai ɗayanmu ya tafi tun yana ɗan ƙaraminsa ya tafi jeji ya ɓace ma ya halaka ya mutu sai ce a kira sunan shi sunan shi yusufa ya ce to ya ce to shi ɗayan fa yana ina a shi ɗayan yana can wajen baban namu yana ebe masa kewa yana ebe masa kewa domin kasancewar an shi wancan ɗanɗan shi ɗayan baya nan tun da ya halaka shi baban namu shi ne yake ta kuka shi ne wannan ɗanɗan shi kuma bunyaminin ƙanan namu shi ne ke ebe mashi kewa. Ya ce, To, ya ce, To, ta yaya zan yi in tabbatar da haka? In ba na tabbatar ba, to kawai ni dai gan nike kawai ‘yan leƙen asiri ne. Eh, amma sai na tabbatar. Yanzu ya zan yi in tabbatar. Sai suka ce, To, amma dai abin da za mu a wani, a wata magana, wasu malamai suka ce sai ya ce musu, abin da za a yi ba zai tabbatar da haka ba, sai dai na riki ɗaya daga cikinku. In na riki ɗaya daga cikinku har sai kun je kun taho man da shi wannan bunyaminin, wato shi ɗan uwan naku, wanda zai tabbatar man lalle gaskiya gare ku ba liƙen asiri ka zo ba, kuma kun faɗa mana gaskiya akan abin da ya faru. In kuka man haka kuka tabbatar min kuka faɗa min gaskiya abin da kenan, wato kuka zo min da shi to nan ne zan tabbatar da cewa eh lalle haka ne to shikenan sai suka yi sai suka ce sai suka ce to to yanzu ya za a yi ya ce sai an ba mashi daya sai suka yi ƙuri'a da suka yi ƙuri'a sai abin ya faɗa ga shamun shi wannan babban nasu wanda shi yana jin magana annabi Yusuf sosai da aka ƙuri'a sai ya faɗa a gurin shikenan sai annabi Yusuf ya kama shi nan gurin sai aka je aka aje shi sai suka tafi da suka tafi suka koma suka je suka faɗa wa mahaifinsu ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa har yake tambaya ina shamun din sai suka ce ai ga abin da yake mana yana can mun aje shi sai mun tafi da Bunyamin dole za mu tafi da shi to wasu malaman kuma suka ce a'a ba haka akai ba sai masu yayi in dai kuna so mu tabbatar wato in tabbatar da cewa ku goma sha biyu din ne kuma kun ce Bunyamin yana can to ku taho man da Bunyamin kar ku ƙara tahowa nan gurin ku ce za ku auna hatsi lalle lalle sai kun taho man da Bunyamin in kuka taho da bunyaminu to zan auna muku hatsi zan auna muku hatsi idan kuma ba ku taho man da shi ba to ba zan auna muku hatsi ba sanan ne zan tabbatar lalle cewa ku ba yan leken asiri bane ku ba yan leken asiri bane mani ku zo da dan uwan naku shi ma in kuka zo da shi to shikenan za mu yi muku awon hatsi in kuma ba ku zo da shi ba to kan ma ku ƙara zuwa ma ba ma za mu auna muku hatsin ba to shine nan Allah subhanahu wataala yake faɗa yake cewa walan ma jahazahum bi jahazihim yayin da ya gama shirya musu bi jahazihim da shirin nan nasu na au aka auna musu kowane aka ba su kawo wannan awon su gaba daya kala sai ya ce musu i'tuni bi akil lakum min abikum ku zo mani da dan uwan nan naku wanda yake min abikum wanda yake wajen baban naku wanda kuke tsaya ku goma sha ɗaya kun ce ku goma sha ɗaya ne yanzu shi wancan ya halaka ko kuka ce yanzu saura ku goma ɗayan shi kuma yana can to lalle lalle ku zo man da wancan eh lalle lalle ku zo man da wancan ala tarona anni anni util kaida yanzu ba ku gaba ni ina cika ma'auni ba ina cika ma'auni kun zo kun yi awo na cika muku ma'aunin ku gaba ɗaya wa ana kairul munzilina sannan kuma ni ne kiyayyen wanda ya saukar da ku eh ni ne kiyayyen wanda ya saukar da ku ni ne fiyayyen wanda ya ba ku masauki ya aje ku guri wanda yake na karamci wanda ba a taɓa ba kowa ba duk wanda ya zo ba a taɓa ba shi irin gurin da aka ba ku ba aka karrama ku ba to dan haka tunda na yi muku wannan kun tabbatar da hakan to fa in lam tatuni bihi fala kaida lakum indi in dai ba ku zo min da wannan bunyaminin ba to fala kaida lakum indi ba zan ƙara auna muku asiri ba ba zan ƙara amana ba zan ƙara auna muku abinci ba, kuma wala ta ƙarubu kan ma ku ƙara kusantowa wajena. Shi ne wala ta ƙarubu ni an shafa wannan abin gaɗin ne ni wannan gashi nan ya'un talamirin shi mai magana wala ta ƙara buni saboda kasancewar gurin akwai aya wakafi ne gurin gurin tsayawa ne sai sa ta ce wala ta ƙara buni an gane ko eh idan ba ku zo mana da shi ba to kar ma in kun zo ma ba zan maku awo ba sannan kan ma ku kusanto wannan garin to shine nan malamai suka ce ya faɗa masu wannan maganan ne na cewa kada su sake su zo in dai ba su zo da bunyaminu ba idan sun zo ma ba zai masa awo ba sannan kuma idan sun zo kan masu kusanto gudan kasancewar duka gaba ɗaya misira da kan'an a wannan lokacin shi kaɗai ne yan awo ya tabbatar da wannan ya san da wannan shi yasa ya ce masa kar ku ƙara zuwa ma idan ba ku je idan ba ku zo da shi ba kar ku ƙara zuwa ya tabbatar da cewa shi kaɗai ne yake yin wannan sannan kuma ya karrama su kaga kuma yana daga halin mutum idan aka karrama shi a guri kuma wannan wanda ya karrama shi ɗin in dai mutum ba buturi ba ne idan ya ce mashi ina buƙatar wani abu to zai yi mashi sannan kuma zai iya dawowa to balle kuma ga ƙarin wani haɗin cewa ba inda ake yin awo sai gurin sannan ga karamcin da aka yi masu sannan sun ga gurin babban guri ne an karrama su an ba su guri masauki wanda yake karraman ne to kaga dole za su dawo ko to shi yasa sai yayi masa wannan shirin yace to idan ba ku dawo da shi ba ba za a yi muku wannan awan ba qalu sai suka ce da shi sanurawi da anhu abahu wa inna la fa'ilun to in Allah ya yarda sanurawi da anhu abahu za mu iya kokarin mu cikin neman mu ga baban mu ya ba mu shi eh wa inna la fa'ilun hakika cewa dai mu wallahi za mu aikata haka za mu yi kokari za mu yi kokari mu yi kokari mu ga babanmu ya ba mu saboda ni suna tunanin cewa mahaifin nasu zai yi wahala ya ba su saboda kaga ai shi ma annabi Yusuf a can bayan shi ma haka suka mai suka ce ya abana malaka la ta manna ala Yusufa eh ya ake baka amince mana da shi Yusufa ba baka amince mana da shi Yusufa ba gashi kuma muna kiyaye shi wa inna lahu lahafizun muna kiyaye shi muna mai nasiha amma baka amince mana da shi ba ka ba mu shi mana mu tafi narta'u wa nal'abu mu je mu yi kiwo tare da shi sannan mu yi wasa tare da shi kuma sai gashi ya amince musu suka tafi to kaga yanzu kenan yana ta kuka ya shiga cikin wani yanayi sannan kuma an je za a ƙara buƙatar wani ɗan ɗan kuma ɗan uwan Yusufa kuma shi ne wanda shi ma yana daga cikin wanda annabi Yaquban ke ji da shi dan haka ma aka bari Bunyaminin can dan ya ɗebe mai cewa to kaga kenan akwai aiki a cikin lamarin to shine suka ce za mu yi iya ƙoƙari mu ga mun yi iya ƙoƙari a cikin neman shi a wajen babanmu ya ba mu shi mu taho da shi wa qala li sakiyatihi na'am
wa qala li sakiyatihi ja'alu بداءتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
وقال لفتيتي هجعلوا بضاعتهم في رهالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال sai annabi Yusuf ya ce to kaje wani karanci da zai kare musu duk fa ya jawo zuciyoyinsu dai su dawo eh su dawo kuma su taho da shi Bunyamina shikenan sai ya ce lifitiyati ga bayansa shi annabi Yusufa bayan da ke mai hidima waɗanda da suke kula suke au su auna ma wannan su ba wannan su auna ma wannan su ba wannan duk wanda ya zo sayan hatsi su suke aunawa su ne hadiman to shine ya ce gare su iji alubi za a tuhum ku sanya masu kuɗin su ku sanya masu kayan kuɗin su da suka zo suka sai wannan hatsin da su ya ka ce bid'atun shine kayan kuɗi abinda zaka je ka bada a baka wani abu kayan kuɗi kenan shine allati a tawbiha samanu shine wanda suka zo da ita na kuɗin shine wasu malamai suka ce su ne dirahim wato dirhami ne da su suka zo wasu malamin kuma suna cewa kaman wannan Abdullahi bin Abbas yana cewa a'a abin da suka zo da su ai su ne takalma ne da fatu su ne suka zo suka bada sai aka ba su hakan saboda ai tintiri dama mun faɗa can baya cewa tintiri kuɗi sun ƙare ko tintiri kuɗi sun ƙare bayi sun ƙare da sauransu sai dai kuma aka dawo kadarori to a lokacin sai zamo cewa iya wa'annan kadarorin su suka zo da su ƴaƴan Annabi Yusuf din da takalma da kuma fatu dan haka sai aka sanya musu wannan kayan nasu sai su malamin suka ce kuma a zai iya yiwa su ma wa'ancan kuɗin iya su kaɗai ne ya masa saura iya su kaɗai ne ya masa saura To sannan kuma akwai malaman da suka ce, ai da aka ce a sanya musu bida'atuhum a cikin wato a sanya musu kuɗin kayansu ko kayansu fi rihalihim a cikin jikunansu da aka auna musu wannan hatsin a sanya musu kuɗin kayansu a ciki ba wai kuɗin da suka zo da su ɗin bane ba kayan da suka zo da su ɗin bane idan ya zama a wannan hadisin na Abdullahi bin Abbas ya zama an ce takalmi ne suka je da su da fatu suka bada aka ba su hatsin to amma abin da dai aka sanya musu azurfa sai aka sanya musu a cikin hatsin wanda ya je da kuɗin kayan nasu ya aka sanya musu a cikin kuɗin wato a cikin wannan hatsin kai aka je aka aka tura wannan azurfai aka tura a cikin hatsin da aka tura da suka tafi shine da masu annabi Isa annabi Yusuf ya ce a sanya masa a ciki fi halim a cikin jikunan su la'allahum ya'rifuna la'alla za su san da su idan sun koma gida idan kalabu ila alim idan suka koma zuwa ahalin su la'allahum yarji'un idan aka yi musu hakan la'alla za su dawo in dai aka sanya musu suna zuwa suka bude to la'alla za su dawo shi ne malamai suka ce annabi yusuf ya sa an sanya musu ne an sanya musu ne an sanya musu azurfa aka sanya musu din ba wai da aka ce a sanya musu kuɗin nasu ba abin da suka zo da su ba na na takalma da wannan da fatun bane ba a an sanya musu azurfa aka sanya musu da suka je sai suka ga azurfa idan kuma ya kuma magana da malamai ke cewa wasu ke cewa a kuɗin abin da suka je da su din abin da suka je da su din na dirhamin su ne dai aka sanya musu a cikin jikunan su sai suka koma da su da suka koma da su ala ayi halin dai koma dai ne ne to da dai kudin kayan su dai da su aka maida musu annabi suka yasa aka sanya musu waɗannan abubuwan a cikin a cikin su buhunnan nasu a cikin waɗannan buhunnan nasu sai suka koma da su da hatsin amma ba su sani ba a wannan lokacin sai da suka koma gida da suka koma gida suna zuwa sai suka ce ni falan ma raja'u ila abihim da sai koma sai sai koma zuwa wajen babansu sai suka ce da shi yaya na'am falan ma raja'u ila abihim qalu ya abana muni amin الخيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون نعم قال قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين shikenan gashi yanzu sun koma a wajen mahaifinsu kada ma rajau ila abihim qalu ya abana muni amin lakailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun qala hal قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين da shi sun koma a wajen baban nasu da suka koma a wajen mahaifin nasu tsalu suka ce ya abana ya babanmu mu ne annin alkhairi yanzu fa an hana mu awu an hana mu awu an ce ba za mu ƙara yin wani awun ba ba za mu je wajen awu ba kaga nan an yi amfani da fi'ili mari ne saboda kasancewar abin in dai ba su je da shi ba din to shikenan kawai abin ya kasance sun san wanda ya yi maganan nan a halin yadda suka san shi sarki ne sarkin kuma ba zai yi wani magana biyu ba sun tabbatar abin in dai ba a je da shi ba to ba za a ba su wannan awon ba kuma ya ce masa ma wala ta karabu sai dai masa wannan tauki ya ce kan ma ku kusanto ni da haka sai suka yi amfani da fi'ili ma suka ce muni amin nalkaini an hana mana awo fa an hana mana awo sun ce ba za a ba mu awo ba sai mun tafi da ɗan uwanmu domin sun tambaye mu kissan mu ne sun tambaye mu daga ina muke sun fara cewa ai mu yan leƙen asiri ne muka ce a a Allah ya kiyaye mu daga leƙen asiri mu ba yan leƙen asiri bane ba suka ce mana a in ba yan leƙen asiri bane ba to yan menene ya aka yi muka ya aka yi sun ga wai kamar mu kawai kamar yan leƙen asiri ne da muka ce musu mu ba yan leƙen asiri bane sai suka ce to daga ina muke sai muka ba su labari sai suka ce to menene kissan mu shine sai muke ba su labarin wannan kissai da muka ba su labarin kisa suka ce to ai ba za su ba za su tabbatar da haka ba har sai an zo masu da shi bunyaminin ga abin da yace ga abin da su suka ce mana dan haka suka ce idan ba zo da shi wannan kanan namu ba ba za su ba mu awo ba kuma sun ce kan ma kan ma mu je mu kusanta a wajen su eh kan ma mu je mu kusanta a wajen su to shine sai suka ce fa arsil ma'ana akana naktar ya babanmu ka aika, ka aika ma'ana a kana, ka aika ɗan uwanmu tare da mu naktal, mu je mu yi, mu je mu yi awon tare da su ya babanmu yasa naktal an karanta shi da nakatal an karanta shi kuma da yakatal yakatal da da hamza da wannan kisa'i su ne suka karanta da wannan dinnan yakatal yakatal to an karanta shi kuma da nakatan ɗin shine wa inna lahu la hafizun haƙiƙa mu wallahi masu kiyayewa ne da hu a gare shi ka aika mu tare da shi ƙala sai yace hal amanakum alayhi illa kama illa kama amintukum ala aqihi min qablu yace ai shin yanzu zan amince a gare ku yanzu zan an yanzu zan amince muku akan sa ai ba zan amince muku ba illa kama amintukum ala aqihi sai dai kaman yadda na amince muku a bisa dan uwanku shi Yusuf din ai ba zan amince muku ba sai dai kaman yadda na amince muku a bisa Yusufa min kabli kafin yanzu amma kawai ni dai yanzu zan amince muku ne amma fallahu khairun kibza Allah shine fiyayyen mai kiyayewa Allah shine fiyayyen mai kiyaye shine wasu malamai suka ce da a ce a lokacin Annabi Yusufa dan dai Allah ya riga ya kaddara sai an yi haka din lokacin Yusuf din ma da ya ce fallahu kairun hibza din aka ce to da annabi Yusuf din shi ma a lokacin ba za su samu damar da za su tafi da shi ba sai ya dawo to amma da lokacin bai faɗi wannan ba kawai sai dai sun ce ne wa inna lahu da hafizun shikenan kuma sai ya kyale su da haka shikenan sai ya tafi to amma yanzu sai ya ce to ba dai zan amince muku ba duk da haka sai kamar yadda zan sai dai kamar yadda na amince muku da ɗan uwansa haka zan amince muku. Ba wai zan ce ba kuma wai yanzu na yi imani ɗin gaba ɗaya cewa za ku je ku dawo da shi ɗin ba. A'a, yadda na amince muku da annabi Yusufa shi ma haka na amince muku. Amma sai dai wannan cewa fallahu kairin hibza. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne fiyayyen mai kiyayewa. Sannan an karanta da hatiza. Kamar Hamzatu shi ma karanta da hatiza. Sannan su shigo ba su kuma sun karanta da hibza ɗin. eh sun karanta da hibza da da da shuba da hafsu duk sun karanta da hibza amma suke sa'i da hamzatu su ma sun karanta da hafiza nan fallahu kairun hibza Allah subhanahu wataala shine fiyayyen mai kiyayewa wa huwa arhamur rahimin sannan kuma Allah subhanahu wataala shine mafi jinkan masu jinkai dan haka ina kaunar Allah zai dawo min da su gaba ɗayan su ma da shi din da wancan din da Allah zai dawo min da su kaga sai ya hada gaba ɗaya to dan haka nan ne Allah subhanahu wataala kuma ya karba Allah zai dawo da su gaba ɗaya ɗin. Walan ma fatahu mata'ahum.
Walan ma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد خيل بعير ذلك خيل يسير ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد خيل بعير zalika khairul yasir to bayan sun gama wannan magana da mahaifinsu shikenan sai suka tafi wajen kayan za a je a bude kaya dama ana zuwa da kayan kawai tafiya aka yi wajen shi ana zuwa da kayan da raƙumin gaba ɗaya aka sauka a cikin gida aka sauke su a ƙasa to ba a bude kayan aka gani ba kawai sai aka tafi wajen mahaifi ga abin da aka faɗa fa yanzu ga abin da aka ce mana suka gama magana da annabi yaqub bayan sun gama sai suka tafi wajen kayan suna zuwa wajen kayan walan ma fatahu mata'ahum wajadu bida'atuhum suna zuwa suna bude kayan nasu ai sai suka samu kuma kayan su da suka je da su suka je suka saya din sai suka samu an maido musu kudin su abin da suka je suka saya da su sai suka iske an maido musu kudin su ruddat ilayhim an maido musu da su qalu ya abana ma nabji sai suka ce ah ya baban mu ma nabji shin wai yanzu me muke nema yanzu me muke nema na wannan karamci ne wannan sarki eh me muke nema na karamci ne wannan sarki hazihi bida'atuna wannan kayanmu ne ruddat irin na aka mayar mana da su. Kayanmu ne aka mayar mana da su, wannan miru ahalina lalle za mu lalle za mu yi awo ga ahalinmu, za mu je mu yi awo ga ahalinmu za mu yi wa ahalinmu awo. Sannan wani hafazu a kana, kuma in ka ba mu su in ka ba mu ɗan uwan namu, za mu kiyaye shi wani zabu kai da ba'ir, sannan za mu ƙara za mu ƙara nauyin awo na raƙumi wato nan da yake nufi kai laba'ir ma'ana za a ƙara wani raƙumin wanda za a ba ɗan uwan namu shi ma za a ba shi raƙumi a je da shi a ƙara lodin kaya za a ƙara lodin kaya bayan wanda aka yi mana lodi ɗin raƙuma guda goma muka hau muka tafi ɗan uwan namu shi ma muka tafi da shi za mu ba shi za mu ba shi wani raƙumin za mu ƙara lodo wasu kayan nan duk suna lallashin mahaifin nasu ne eh za mu ƙara lodo wasu kayan ya kai babanmu sai suka ce zalika kailun yasir sai suka ce wannan ai wannan lodin kayan ma da za a yi wannan lartun da za a yi na wannan raƙumin na iya ɗan uwanmu kawai wannan ai mai sauƙi ne ga wannan sarkin dan mun ƙara lodi guda ɗaya mun tafi da shi an ƙara mana lodi guda ɗaya wannan mai sauƙi ne ai shi mutum ne mai baiwa mutum ne mai karamci ya baban mu ka kyale mu tafi da shi mana suka ce ya baban mu ka diba fa ga wannan kayan mu ne fa kayan mu ne kuɗin mu ne aka maido mana gashi an maido mana da wa'annan to shine malamai suke cewa malamai suke cewa ya maida musu waɗannan kayan ne ya maida musu kuɗin ne don saboda wasu dalilai da yawa kamar yadda wasu suke cewa to ya akai ya maida musu kayan mana ya aka ya maida musu kuɗin kamar yadda can baya mun yi bayani mun ce damun kuɗin Abdullahi bin Abbas yana cewa kuɗin da suka je da su inda dama tun can baya mun yi bayani cewa kuɗi tintini dirhami da zinari sun ƙare tun shekara ta farko sun ƙare to amma nan kuma sai wasu suke cewa ai da zinari din da dirhami suka ji suka yi awa Abdullahi bin Abbas yake cewa da takalmi da fatu ne suka ji suka ba annabi suka sai aka yi awa da takalma ne da fatu. To da aka ce an mai musu da kayan, kamar yadda Allah yake cewa wa qala li fityatihi ij'alu bida'atuhum fi rihalihi. A sanya musu kuɗin kayan su da suka zo suka yi awon da su a cikin kayan nan nasu a cikin buhun nan nasu ba tare da sun sani ba. To kaga idan takalman ne, takalman ne aka je aka sanya musu. To su malamin suke cewa a'a zai iya yiwa da takalman suka je suka yi awon. Aka je aka yi aka je aka bada aka yi awa amma shi dai annabi Yusuf abin da ya bada azurfa ya bada aka sanya daidai kuɗin kayan saboda ni dan idan suka diba ya san cewa su ba maha'inta bane ya san ƴan uwansa ne ya san cewa su annaba ne kawai shi ma din bai kawo na cewa su abin da suka yi mashi din ba ai sun tare da masu zama salihai sun tuba ga Allah sun tuba ga Allah su ba sa rike abin da ba nasu ba ba sa rike ba wannan su ma tun suna haka kara wannan in suna kafin a kai haka ne dan hasara ce hasara kuma komi kawowa take komi kawowa take dan haka ya san cewa idan suka ga wannan abin za su iya dawowa ko da wai ba a bar su ba suka taho da Bunyaminu to za su iya dawowa nan sai ya fayyace musu da abin da ke nan dan haka ya sanya musu wannan abin sai suka koma da shi wasu malamin kuma suka ce a'a kaman alkalbi alkalbi yake cewa a'a ba dan haka nan aka sanya ba dan abin da ya sa ya sanya yace yana wato yana tsoron idan suka tafi bai maida musu waɗannan kuɗin ba zai iya yiwuwa in suka je ba su da kuɗin da za su sake dawowa da haka sai ya sanya musu wannan kuɗin yadda idan suka je suna ganin an maida musu wannan abin kuma ga abin da aka ce musu za su samu dama da za su samu kuɗin nan su dawo wasu kuma suka ce a'a ba haka bane abin da ya sa ya maida musu waɗannan kuɗin saboda kasancewarsu ‘yan uwansa ne, ‘yan uwansa ne na jini, bai kamata ana cikin wannan yanayin ba, ya san babu, a can ɗin ma bai san yaya suke ba. A ce kuma za a tafi, wato, za a ba su iya wannan haɗin su koma ba su da wasu kuɗi. Zai iya yiwuwa ba su da kuɗin da za su sake dawowa su zo su sake wannan awa, har ya kai ma su dawo su ce su ma sun ba da kansu ɗin kamar da sauran suka Ko? To shi ne aka ce, to zai iya yiwuwa don haka ne. sai wasu malamin suka ce a'a ba dan haka ba kuma wasu suka ce a'a ya ya sanya musu wannan kuɗin ne dan kasancewar kada babansu ya shiga cikin damuwa an koma musu da hatsin an koma musu da abin da aka koma musu ya ringa tunani ya ce wai yanzu nan har sai da aka ansu kayan su gashi muna kalkashin shi wannan sarautai amma sai da aka karɓi kuɗin su aka karɓi kayan su to yanzu me za mu yi amfani da shi kuma idan za a koma in za a je a kare wani awa sai ya zama baban nashi ya kara shiga cikin wani wani yanayi don haka sai aka maida waɗannan kayan aka maida musu shi sannan kuma wasu malamai suka ce a ba don haka bane abin da je ya kawo aka je aka maida waɗannan kuɗin saboda me saboda bayan ya musu karamci na farko ya musu karamci ya sanya su gida mai kyau na biyu na biyu ya girmama su ya karrama su wanda ba a taɓa ganin mutanen da aka karrama ba irinsu ba na uku zai iya zamantowa idan suka tafi za su ga an ƙara karrama su karramawa saman karramawa ga shi har kuɗin ma kyauta aka ba su wannan hatsin ba a karɓi kuɗinsu ba kawai an ba su ne kyauta saboda karamci na wannan sarki don haka aka maida to malamai dai suka yi dai manganu daban-daban akan wannan to ala ayi halin dai ko ma dai wani ne annabi yusufa abin da yake nufi ya dai sanya waɗannan kuɗin amma abin da ya fi ƙarfi na cewa zai iya zamantowa sun tafi babu abin da za su iya dawowa zai iya zamantowa su tafi babu kuɗin ɗin da za su sake dawowa amma idan aka maida musu za su iya samun abin da za su ci wannan abin da aka auna musu kuma su samu kuɗin da za su dawo wannan shine ya fi zama wanda yake shine mafi a'ala wanda shine kuma wanda idan ka diba za ka ga cewa hakan zai iya kasancewa tunda ana cikin fari mai tsanani zai iya kasancewa ma iya su kaɗai ne da su za su iya zuwa ba tare da komi ba kuma abin da za su iya dawowa din ba to shine ya suka ce gashi ya maido mana ya babanmu wannan karamci da wannan sarki ya mana kai ya mana karamci iya karamci har kuɗin mu ma gashi an maido mana dan haka wannan mira ahaluna za mu je mu sake yin au ga ahalin mu kaga wannan wannan mira ahaluna din nan kaga shi ne ya ƙara nuna cewa din lallai wannan kuɗin da suka gani an maida masu kaga sai ya ƙara masa ƙarfi da cewa za su je su sake wani awa kaga kenan zai iya bada mafhumin abin ba su yi tunanin za su sake komawa ba tunda ba su yi tunanin akwai wasu kuɗin ba ko amma yanzu da suka ga wannan kuɗin suka ce za mu sake komawa mu je mu ƙare wani awa ko eh za mu sake komawa mu je mu sake yin wani awa wani hafiza akana suka ce baba kuma bayan wannan bayan mun je mun ƙare awo ga ahalin mu za mu kiyaye wannan kuɗin uwan namu in ka ba mu ce in ka tafi da shi wannan za mu kai laba irin za mu ƙara awon kayan raƙumma mu ƙara yin labtu wanda za mu ba shi wannan ɗan uwan namu shi ma ya taho da nashi zalika kai da yasir yake duk wannan abin mai sauki ne a bisa sarkin nan namu saboda wannan sarkin yana da saukin kai kala lan rusilahu ma'akum
Kala lan rusilahu ma'akum hatta tutuni mawsikan min Allah la tatunani bihi illa ayyuhada bikum فلما أتوه موسكهم قال الله على ما نقول وكيل قال لنرسله معكم أتاتوني موسكا من الله لتأتنني به إلا أن يهاد بكم فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكيل قال لنرسله معكم يجي والله بزن أيكاكم da na rasulahu ba zan aika shi tare da ku ba hatta tutuni mausikan min Allah har sai kun zo man da alƙawari mai ƙarfi daga Allah wato kun yi alƙawari da Allah sai kun tabbatar kun yi alƙawari da ta tunna ni bihi za ku zo man da shi in kuka tafi za ku dawo man da shi yasa ya ce ma mausikan yana aka ce mausikan da ahadan akwai bambanci mausikan shine mai alƙawari mai ƙarfin gaske ahadan alƙawarin kuma da bai kai ƙarfin mausikan ba to shine ce sai kun tabbatar kun yi alƙawari za ku dawo man da shi to don haka idan kuka yi wannan alƙawarin da ta tunna ni biyu cewa za ku zo man da shi amma sai sanya masa sharadi saboda zai iya kasancewa hakan yace illa an yi hada bikum sai dai idan an yi kawanya da ku wato sai dai idan abin ya kewaye duka hakku abin da ya kasance tare da shi din kawai misali yanzu dan fashi ne yan fashi ne suka zo suka tare su suka ce da bala'i sai an ba da wannan dan ko kuma duk ma za a iya kashe su to kaga abu ne da yafi karfin su ko ko kuma ma zai iya kasancewa masu ma dan da an tafi da su ma ko kuma a abu ne yafi karfin su dama in aka ce illa an yi hada biyun dinnan ko zama abin yafi karfin su ko zama su ma kansu musibe ta game da su to sai dai in haka ne idan haka ne shine sai annabi ya kube ya ce wannan ba laifi amma in dai ba dan wannan ba abin da zai zamo ya gagare ku ko kuma abin ya kewaye a gare ku to ku tabbatar kun yi alkawari cewa da Allah za ku zo man da shi shi ne aka ce a nan wasu malaman suka ce falama a tahu mausikahum yayin da suka zo da wannan alƙawalin nasu suka ce su sun yi alƙawali shi ne aka ce sun yi rantsuwa a wannan gurin suka ce billahi rabbi muhammadin da ta ci na bihi mun rantse da ubangijin annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka ji mutum wannan lokacin ka a ce rantsuwan ma da suka yi wasu malaman sun ce da sunan annabi muhammadu sai da aka sa sunan annabi muhammadu a ciki eh suka ce billahi rabbi muhammadin da na ci na bihi mun rantse da ubangijin annabi muhammadu wallahi za mu zo maka da shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam eh kaga tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamanin sa annabi Yusuf wajen shekara dubu nawa ma eh amma kaji sai da aka ambaci annabi Muhammad su kansu sai da suka ambaci annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yasa dan an ce annaba ne ma shi ma karka ce ƙarya ne kai tsaye eh mana dan an ce annaba ne tunda an ce annaba su ne waɗanda sai da aka riƙe alƙawari a gare su kafin dama tun a zonan duniya tun ruhul arwa sai da Allah ya karɓi alƙawari a gare cewa in dai manzon Allah ya zo za su yi imani da shi ko to kaga kenan in ba annaba bane ina za su san annabi Muhammadu eh to kaga nan wanda suke cewa wato su ma annaba din ne suna dan hujja ne waje fa sosai eh kaga nan da wannan rantsuwa suka suka ce sai rantsa da ubangijin annabi Muhammadu za su zo da shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam malaka diba ha gani tintini ake ma ake neman tawassuli har rantsuwa ma ake yi ake hada da sunan manzo Allah amma wai yanzu sai kaga mutum ya duba kunya ba tsoron Allah sai kaga ya zo yana cewa ba a neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ba a ko kuma ai manzo Allah ai duk ɗaya ake da shi eh kawai sai kaje mutum ya ce duk ɗaya yake da shi dan rashin kunya dan renan hankali eh a dai ta dai jingina wasu abubuwa dai daban-daban ko ba a tawassali da shi ba a kamun kafa da shi ga mutanen can baya dan Allah ku diba gani mutanen can baya shekara da shekaru sai daga ana ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana neman tawassali da shi hmm? ana tawassali da shi annabi Adam kaga wanda shi ya tawassali an ce annabi Musa lokacin da ruwa suka tsaki lokacin da ya zo kogin nan an ce da shi ya tawassali kogi ya tsagi hmm? gashi an ce ƴan uwan annabi Yusufa da shi da da za su yi rantsuwa sai suka ce rabbi Muhammadin shi ma suka rantsuwa akai to dan haka da suka gama wannan rantsuwa kala sai ya ce, Allahu alama na ƙulu wakil, ya ce Allah subhanahu wata'ala wakilin shi ne shaida alama na ƙulu abu sa abinda muka faɗa tsakanin mu da Kaga dai har yanzu dai annabi Yaquba nan fa bai manta bai manta Allah ba a nan gurin lokacin. Lokacin fa Allah subhanahu wata'ala na farko kaga ya ce wallahu khairul jibza. Sannan ya ce wa huwa arhamur rahimin. Ko? Sannan ya ce eh eh hatta tutuni mausikan min Allah. sannan ya ce ƙala Allahu alama da ƙulu wakil. Duk ya kamar da lamarin gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma da can gana annabi Yusufa duk wannan abin bai shigo ba. Yasa har ila muna faɗa cewa akwai muƙamin da idan aka kai. Idan ka sake kaɗan wato idan shaidan ya sa aka manta Allah a wannan lokacin to Allah sai ya yi jarabta. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi yake cewa Allah kai jin kai ga annabi Yusufa. da annabi Yusufa ya ce ma wannan ɗan aiken nashi da ya mashi wasiya lokacin da ya ce mashi in ka je ka tuna da ni a wajen sarki da ya ce Allah ka tuna da ni ko kuma da ya mai da abin ga Allah da bai daɗe a cikin kurkuku kamar yadda ya daɗe ba. Eh, in ji manzo Allah ya faɗa haka yace Allah ya ji kan annabi Yusufa yace da ya yi hakan da bai daɗe a cikin kurkuku ba. To sai ya ce in ka je sai ya sanya wani wanda yake mahaluki tsakanin shi da Allah. sai ya sanya mahadusi tsakanin shi da Allah to kaga shi mana annabi yaquba a can baya lokacin da suka ce annabi sufa wa inna lahu lahafizun sun shi ma ya tsaya a hakan ne dai da cewa su za su kiyaye shi to nan kuma kaga nan sai ya maida abin shi ma gaba ɗaya ga Allah a ƙarshe ma har cewa zai ma zai kawo aya ta gaba ko ya ce wa qala ya bunayyi la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarrida a ƙarshe har ya ce wa alallahi ko in hukuma illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kaji fa sunan Allah wajen nawa ya faɗa ga ta mun faɗi guda hudu fallahu khairul hibza wa huwa arhamur rahimin kaji biyu kenan hata tutuni musu kammin Allah kaji uku kenan eh na'am yace qala Allahu kaji hudu kenan ko sai yace inil hukuma illa lillah kaji biyar kenan kaji yace alaihi tawakkaltu alaihi kaji wannan lamirin sunan Allah ne biyar shida kenan ko sai ya ce wa alaihi kaji kuma sai karari akan shi wa alaihi kaji bakwai kenan ya ce fal ya tawakkal mutawakkil kaga sai da bakwai adadin shekaran annabi zuba cikin kurkuku kaji sai da ya faɗi su sai da ya faɗi su na'am sai da ya ambaci sunan Allah adadin shekaran annabi Yusuf a cikin kurkuku sai da annabi Yakubu ya ambaci wannan shekaran Na'am. To shi yasa duk abin da za a yi ka kula in dai mukamin kai kake wallahi duk abin da za ka kakkace za ka dinga sanya wani mahaluki a tsakani. Wannan mukami ne na annabi amma misali kamar mu nan yanzu ka ga kamar mu nan mukamin mu da kai wannan abun ba. Da kai wannan ba. Da kai irin suna annaba ba ko waje haka. Za ka iya yi kuma ka zauna lafiya. Za ka iya yi ka zauna lafiya. Amma mukamin ka in ya kai ya kai kamar irin manya-manyan waɗanda suke kudu bai ma na zamani. ko kuma misali irin annabawa din in dai za su sanya wani mahaluki a tsakani kana buƙatar wani ko kana cikin wani yanayi ka kira sunan wani ba Allah ba ko ka haɗa sunan wani ka fara su sanya wani ba Allah ka fara sanya ba to sai ka sha wahala zaka wahala sosai zaka wahala sosai kafin wannan lokacin yawwa na'am
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون sai annabi Yaquba yake cewa wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni anukum min allahi min shay'in in al-hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal mutawakkilun to wannan yana da bayani shi ma sosai ina tunanin nan ya kamata mu tsaya gobe sai mu tashi a wannan gurin na wa qala ya baniya yato yace ya ku yayaye na kar ku shiga min babin wahirin daga kofa ɗaya in kun tashi shiga cikin misra in za ku tafi to kaga kenan nan ya amince masa kenan ko an bada shi an tafi yace kar ku shiga wani kulu min abwabin mutafarriqa ku shiga daga kofofi mabambanta wa ma uguni ankum min allahi min shay yace ba zan iya tunkuɗe muku komai ba min allahi daga Allah subhanahu wataala daga wani abu ba zan iya tunkuɗe muku ba ai ba zan iya hana ku komai ba wannan hikimar waye da na baku na ce ku shiga ta kofa daban-daban wannan abin ba zai amfani ku da komai ba dan na faɗi wannan magana inda da hukuma illa lillah to da hukunci da kaddara gaba ɗaya tana ga Allah alaihi tawakkaltu a gare shi na dogara wa alaihi fa lai tawakkalul mutawakkil masu dogaro ma a gare shi suka dogara wannan an fassara shi ne kai amma bayani sai gobe zamu tashi a wajen zamu tashi da waqala ya bani la tadkhulu min babin wahidan insha Allah masha Allah